نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين أما بعد يا أيها المؤمنون يا عباد الله اتقوا الله تعالى وراقبوه سبحانه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه وتقوى الله جل وعلا هي خير الوصايا وأعظمها وهي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين كما قال رب العزة ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله معشر المؤمنين عباد الله إن نعمة الله جل وعلا علينا بهذا الدين نعمة عزيمة ومنة جسيمة فإن الدين كله محاسن في هداياته في هداياته العزيمه وتوجيهاته القوية وإرشاداته السديدة ومن ذلكم يا معشر العباد ما يختص بالمرأة المؤمنة من حماية فضيلتها ورعاية شرفها والعناية بعفتها وعبادها عن مواقع الرديء والفتنة والشرور عباد الله ولهذا جاء الإسلام في جملة هداياته للمرأة بنهيها عن التبرج ومنعها منه وتحذيرها من فعله لما يترتب عليه من شرور عزيمة وآفات جسيمة وأخطار وخيمة على المرأة نفسها وعلى المجتمع الذي تعيش فيه عباد الله ولنتأمل في هذا المقام هذه الآية الكريمة قول ربنا والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح فليس عليهن جناح أن يدعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم فتأمل رآك الله وتأملي أيتها المرأة المسلمة هداك الله تبارك وتعالى في أمره إن المرأة إن المرأة الكبيرة المسنة التي لا مطمع فيها ولا ترجو نكاحا وما ذلك منعها الشرع ولقد جاء في القرآن والسنة نصوص كثيرة في هذا الباب مبينة عدم شأن هذا الأمر عدم شأن هذا الأمر ووجوب بعد المرأة عن التبرج وأن هذا خطر عليها ومدرة لمجتمعها وأنها من خطوات الشيطان وأعمال الجاهلية قال رب العزة وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى فبين جل في علاه أن تبرج المرأة بزينة عمل قبيح من أعمال الجاهلية القبيحة وشنائع فعالها عباد الله وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياد كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات ورؤوسهن كأسنمة البخت مائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا وهذا من أدل ما يكون أن التبرج المرأة من كبائر الذنوب وعذائم الآثام ومن موجبات دخول النار وجاء في سنن البيهقي من حديث أبي أذينة السدفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا إذا اتقينا الله وشر نسائكم المتورجات المتخبلات متخيلات وهن منافقات لا يدخلن الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم وهو قليل جدا في القربان عباد الله ومما جاء في هذا الباب عدم التبرج والتحذير منه ما ثبت في مسند الأحمد في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال جاءت أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم أبايعك على على ألا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك ولا تأتي ببهتان تفترينه بين أيديك ورجليك ولا تنوحي ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى فعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأمور التي يبايعها النساء يبايع النساء عليها عند دخولهن في هذا الدين العظيم وعليه فإن التبرج عباد الله فإن التبرج عباد الله نقد لهذا الأحد العظيم والميثاق الكريم والبيعة الشريفة التي أخذها النساء الأول وهن يبايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه والتبرج يا أيها المؤمنون عباد الله من خطوات الشيء من خطوات الشيطان الآثمة ودعواته الفاتنة المدرة بالنساء وبالمجتمع كله يقول الله تبارك وتعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة أن ينزع عنكم لباس أن ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما عباد الله والتبرج آفات عزيمة ومضرة جسيمة على المجتمعات فإن المجتمع المسلم إذا وجد فيه النساء المتبرجات وكثرن في المجتمع أضررن بالمجتمع ضررا عظيما وأصبحن بهذا التبرج داعيات رذيلة ناشرات للفساد محركات ومهيجات للفتن والمثيرات للمثيرات للطبائع الشيطان أيها المؤمنون يا عباد الله فالحذر الحذر يا عباد الله وعلى المرأة يا عباد الله أن تتقي ربها وخالقها سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمره الله تبارك وتعالى أن يؤمر أهله أولا ومن ثم نساء المؤمنين قال ربنا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما أيها المؤمنون يا عباد الله روى النسائي في سنن الكبرى عن عمارة رضي الله عنه قال كنا مع عمرو بن العاص رضي الله عنه في حج أو عمرة فلما كنا بمر زهران إذا نحن بامرأة في هودجها واضعة يدها على هودجها فلما نزل دخل شعب دخل الشعب ودخلنا معه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان فإذا نحن بقربان كثير فيها قربان أعصم أحمر المنقار والرجلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من النساء إلا كقدر هذا القربان إلا كقدر هذا القربان مع هذه القرابين هذا القراب مع هذه القربان وهذا رواه الحاكم أيضا في مستدركه فعلى المرأة يا عباد الله أن تتأملي في هذه النصوص العظيمة وأن تتذكري وقوفها بين يدي خالقها تبارك وتعالى وإنا لنسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا بأنه الذي لا إله إلا هو أن يمن علي على نسائنا وبناتنا بلباس الحشمة والعفاف والسترة والصيانة إنه ولي ذلك وقادر عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين بايهك أنقوى lalle yabo da godiya sun tabbata ga Allahu tabaraka wa ta'ala shi kadai yake bashi da abokin tarayya muna godiya gare shi shine ubangijin na farko kuma shine ubangijin waɗanda suka biyo baya ya Allah kai tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ka aiko shi da addini na gaskiya ka wakilta shi akan manzanci yazo ya isar da manzanci ga ainihin wato al'umma ya Allah ka yi tsira da amince gare shi da kuma da iyalan gidansa da sabbansa ga baki ɗaya ba tare da ware ɗaya ba ya ku ‘yan uwa ku ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala ku kiyayi Allahu tabaraka wa ta'ala kiyaya da kuma tsoro na irin wanda ya tabbatar da cewa ubangijinsa yana ganinsa kuma yana jinsa lalle Allahu tabaraka wa ta'ala ya yi umarni da ainihin a ji tsoronsa a yi taƙawa kuma ita ce mafi girman wato wasici na Allahu tabaraka wa ta'ala ga ainihin mutanen farko da kuma waɗanda suka biyo baya Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce haƙiƙa min yi wasici ma'ana min yi umarni ga waɗanda muka ba su littafi yahudu da nasara waɗanda suka zo kafin ku haka nan ku ɗin ma mun muku wasici ma'ana mun muku umarni cewa ku duɗaran Allahu tabaraka wa ta'ala lalle ya ku ƴan uwa ni'imar Allahu tabaraka wa ta'ala akan mu ta wannan addini lalle Allahu tabaraka wata'ala ya mana ni'ima wacce take mai girma domin shi addini ga baki ɗayansa kyautatawa ce ta Allahu tabaraka wata'ala ga ainihin wato bayi kuma shi addinin musulunci ya ku bayin Allah a cikinsa akwai wato taujihat wato jan hankali da kuma nusar da al'umma nusar da mutane zuwa ga ainihin tafarki madaidaici addinin musulunci wato yana lura da ainihin kare mutunci da zamantakewa ta ainihin al'umma yana daga cikin mafiya girman fitintunu ya ku bayin Allah wanda addinin musulunci ya zo ya tsoratar a kai shi ne wato ainihin fitina ta ainihin tabarruji shi ne fitar mata ba tare da ainihin wato su rufe jikinsu ba wannan fitina ya ku bayin Allah tana da girman hatsari kwarai da gaske domin tana sabbaba wato ainihin waɗansu fitintunu kuma daban-daban Allahu tabaraka wa ta'ala ya yi umarni dangane da ainihin wato mata su suturce jikinsu a cikin ayoyi da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisai da yawa Allahu tabaraka wata'ala yake cewa wal qawaidu minan nisa'i matattaki waɗanda shekarunsu ma sun ja wato tsofaffi daga cikin mata su ma allati la yarjuna nikahan waɗanda basa tsammani basa fatan yin aure ma nan gaba saboda sun tsufa Allah tabaraka wa ta'ala yace yace irin waɗannan babu laifi a kansu wato su cire tufafinsu ko da ba sanya babban hijabi ba ko ba sanya niqabi ba Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa babu laifi a kansu matukar su din ma dai ba tabarruji za su yi ba ma'ana ba wai za su fita suna nuna jikinsu bane ana nufin ko da ba su yi cikakkiyar shiga hijabi har ƙasa da niqabi ba to babu laifi a kansu amma su din ma inda za su yi tabarruji ne Allahu tabaraka wa ta'ala ya hana wannan ya ce kada su fita cikin wato ainihin ado amma su ɗin ma wa an yi sta'afif na khairun lahun inda a ce su ɗin ma za su kame su rufe jikinsu gaba ɗaya to lalle da hakan ya fi musu alkhairi ya ku yan uwa mu duba wannan aya mu gani wannan fa aya Allahu tabaraka wa ta'ala yana magana ne wato da ainihin tsofaffin mata ma waɗanda suna zaune a gidajensu saboda mazajensu sun mutu yanzu ba su da ko kuma wato sun rabu da mazajen yanzu shekarunsu sun tafi da ba a fatan ma wani zai iya zuwa ya ce zai nemi aurensu amma tare da haka Allah tabaraka wata'ala yake cewa su ɗin ma da a ce za su rufe jikinsu lalle da ya fi musu alkhairi ya zo cikin alkur'ani da kuma hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama sha'anin wannan wato wannan maudu'i na ainihin wato fita cikin ado ba tare da rufe jiki ba Allahu tabaraka wa ta'ala ya umarci mata da cewa lalle ku zauna a cikin gidajenku kada ku rika fita fita irin ta ainihin jahilan farko shine wato fita cikin ado gashi kuma halin da muke ciki yanzu idan mace za ta fita ta fi damuwa wato ainihin ta fita cikin ado ko da kuma a gidanta ba za ta yi ado ga ainihin miji din ba lalle wannan ya daga cikin ababen da suke sababan fitintunu a cikin al'umma tana zaune a gida ba za ta yi kwalliya ba amma in za ta fita kuma sai ta kintsa ta yi kwalliya Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa kada ku fita cikin ado haka din wato aiki ne daga cikin ayyuka na ainihin jahilan farko annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da aka rawaito daga abu huraira ta Allah ƙara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa akwai wasu nau'ika guda biyu kalolin yan wuta guda biyu ni ban gansu ba ma'ana a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam babu irin waɗannan kalolin mutane amma kuma yan wuta ne na farko yake cewa waɗansu mutane ne ma'ana za su zo nan gaba tare da su suna tafa da bulala a hannayensu bulalarsa kamar ainihin wato jelar saniya suna da bulaloli a hannunsu suna dukan mutane da ainihin wannan bulala ɗin waɗannan nau'i ne daga cikin nau'ika na ainihin wuta wato 'yan wuta ne nau'i na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa su ne mata nisa'un kasiyatun ariyatun mata waɗanda suke gashi sun sanya tufafi amma kuma tsirara suke sun sanya riga amma kuma rigar saboda ta matse jikinsu ko wato ainihin tufafin ko sikel ɗin ko wandan ko ma dai menene ya matse jikinsu sai ya zamto ana iya ganin siffar jikinsu to wannan sunanta wato tsirara ko kuma ta sanya mai faɗi amma kuma ya yi shara-shara annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa irin waɗannan kuma baya da haka mumilatun ma'ilat suna wato ainihin tafiya suna rangwada suna jan hankalin mutane ko kuma ma'ilatun muminat suna karkatar da wato muryarsu da yanayin salon maganarsu don su jawo hankalin mazaje domin kunna wato ainihin wutar fitina a cikin zukatan wato mazaje annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa a kawunansu zaka ga wani tudu kamar ainihin wato tozon raƙumi ma'ana suna ɗaure gashinsu ya ɗanyi tsororo ya ɗanyi tudu kamar wato ainihin wato ainihin tozon raƙumi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa irin waɗannan mata ba za su shiga aljanna ba ba kuma za su ji ƙanshin aljanna ba ko da ke cewa ga shi ƙanshin aljanna ana jinsa daga tafiyar guri kaza zuwa kaza ma'ana tafiyar shekara 500 iya ƙanshin ma yana yin tafiyar shekara 500 ne ƙanshin gidan aljanna amma su waɗannan mata wanda suke fita cikin wato ado suke bayyana jikinsu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko kanshin aljanna ba za su ji ba Allahu tabaaraka wata'ala ya kare mu ya ku yan uwa lalle wajibi ne akan kowa ya lura da ainihin waɗanda Allahu tabaaraka wata'ala ya sanya wato ainihin kula da su a hannunsa daga kan matanka kannanka ƴaƴanka da sauran duk wata mace da take karkashin kulawarka to lalle wajibi ne akan ka ka rika nusar da su wajen lalle kada su rika fita wato cikin ado ta yadda za su haɗu da fushin Allahu tabaraka wata'ala lalle wannan yana daga cikin mafiya girman zunubai ya wato ainihin tabarruji ya ku yan uwa yana daga cikin kaba'irud dhunub yana daga cikin manya-manyan laifuka wanda Allahu tabaraka wata'ala yake ainihin fushi da su ya zo cikin sunan na Imam al-Baihaqi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa mafi alkhairin mata su ne waɗanda suke mafi alkhairin matattakinku su ne mata waɗanda suke ƙaunar mazajensu masu haihuwa waɗanda suke kuma rufe jikinsu waɗanda suke tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala mafiya sharrin mata kuma su ne waɗanda suke fita cikin wato ainihin ado suke ƙoƙarin jawo hankalin mazaje annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa waɗannan hunnan munafiqat waɗannan su ne munafikai cikin mata yake cewa ba za su shiga aljanna ba sai dai kamar misalin misalul gurabil asr sai dai kwatankwacin wato ainihin gurabul asal wato kamar hankaka wanda yake da ainihin farin fuffike wanda shi irin wannan hankaka din wato hankaka ne wanda yake dan kadan daga cikin ainihin hankakoki ma gaba daya ya ku bayin Allah a cikin wannan babi wato na ainihin fita cikin ado dangane da sha'anin mata annabi sallallahu alaihi wasallama maimuna yar ruqaika ta zo za ta masa mubaya'a ta shiga addinin musulunci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa to ki dakata tukunna in gaya miki sharuda in kin yarda sai na karɓi mubaya'arki in baki yarda ba kuma ki tafiyarki na farko zan miki mubaya'a cewa ba za ki shirka da Allah ba kin yarda cewa ba za ki sata ba kin yarda cewa ba za ki zina ba kin yarda cewa ba za ki kashe danki ba kin yarda cewa ba za ki zo da dan wani ya zama kina da ciki ki je ki auri wani ba kin yarda da wannan kuma kin yarda cewa idan aka yi mutuwa ba za ki rika yin kuka kina ihu ba kin yarda kuma cewa ba za ki rika fita cikin ado ba irin yadda matan jahilan farko suke yi sai annabi sallallahu alaihi sallama ya lissafa mata waɗannan sharuɗa ya ku ƴan uwa idan muka duba waɗannan sharuɗa akwai wato ainihin fita cikin ado a ciki wanda sharaɗi ne daga cikin sharuɗa kafin annabi sallallahu alaihi sallama ya yarda ya karɓi musuluncinta lalle wannan yana gwada wato tabarruji ba ƙaramin al'amari ba ne kenan annabi sallallahu alaihi sallama ya ja hankali ga ainihin wato mazaje ga ainihin mazaje da iyaye da yayye da makanne da duk wanda yake da ruwa da tsaki wajen kula da wata mace yake cewa at the youth ba zai shiga aljanna ba ma'ana duk wanda bayya kishin mace ba zai shiga aljanna ba sabai suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama cewa wane ne da youth sai ke cewa wanda bai damu kowa ma ya shiga gidansa ba ya shiga gurin iyalinsa gurin matansa ba wannan da yus ne duka wanda bai damu wato yarsa ta fita cikin wato shigar da bai kamata ba ko kanwarsa ko matarsa to wannan shine wato ainihin da yus annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa mai irin wannan hali kuma ba zai shiga gidan aljanna ba shi ko musulmi gaya din wato wannan rayuwar gayar musuluncin gaba ɗaya sakamakon shine kokarin samun gidan aljanna ya Allahu tabaraka wa ta'ala ka azurta mu da gidan aljanna ya ku bayin Allah lalle mu lura da wannan al'amari al'amarin fitar mata cikin ado domin yayi yawa kwarai da gaske kokarin fita don su ja hankalin mazaje Abu Hurairah ta Allah ya kara masa yarda wani lokaci bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yana zaune sai ya ji kamshi sai ya duba sai ya ga wata mata ce za ta tafi sallar isha za ta tafi masallaci a lokacin sai ji kamshi sai ke cewa da ita ya ke baiwar Allah ina za ki je ne ko masallaci za ki tafi ne sai take cewa eh masallaci zan je sai yake cewa amma dan za ki je masallaci shine kike irin wannan kamshi haka sai yake cewa to ki koma gida ki je ki wanki ki je ki wanka domin naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk matar da ta sanya turare kar ta ƙara zuwa masallaci a wani hadisi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk matar da ta sa turare ta fita dan aji kamshinta to ta tabbatar cewa ita fa mazinaciya ce za a yi ta rubuta mata laifin zina alhali ita kuma ta yi zina ba ya ku bayin Allah lalle mu lura ko shakka babu mata wato halayyarsu sai wanda yake tsaye a kansu ya lura da su ko shakka babu in ba haka ba kuwa za ta hallakar da kanta za kuma ta hallakar da wanda yake kula da ita din musamman wato ainihin mazaje kaga mutum ya kyale iyalinsa ba wani kishi ba wani ka'idoji sai abin da suka so su yi to lalle wannan mutum bai sauke abin da Allah tabaraka wata'ala ya dora masa ba ya zo daga ɗaya daga cikin magabata ko da yawa ma daga cikin magabata akwai wanda idan ya sayi jaki nasa na gida na hawa idan matarsa ta taba hawa jakin to yakan yi wannan jaki alama ya ajiye shi ko jakin ya zama bashi da bukatarsa ko bashi da lafiya bayya sayar da wannan jakin sai dai ya mutu haka kurin saboda matarsa ta taba hawa kada wani ya saya ya hau fa ya subhanallah a yanzu kuwa zaka ga mutum ba damuwarsa matarsa kaza waya da wani waya duk ba ruwansa da wata ke waya to lalle wannan yana daga cikin wato anashin rashin kishi yanzu wancan fa kawai saboda matarsa ta taba hawa jaki kala ne kar wani ya saya ya hau inda ta hau ya ce to wannan jakin tunda ta kin taba hawa sai dai ko ya mutu a gidan nan amma ba maganar sayarwa kar wani ya saya ya hau ya ku bayin Allah lalle mu yi taka tsantsan sha'anin wato lullube jiki dangane da mata annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni cewa mata su rufe jikinsu Allahu tabaaraka wa ta'ala ya umarce shi da wannan Allahu tabaaraka wa ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa mata da ƴaƴayensa yace ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa matanka da ƴaƴanka mata da kuma sauran mata matan muminai su sanya tufafi wanda yake babba daga sama har ƙasa su rufe jikinsu Allahu tabaraka wa ta'ala ke cewa zalika adana an yu'rafna wannan shine yafi kusanci zai ba da dama a gane su ana ganin su an san su waɗannan su ne ainihin wato muminai fala yu'zaina ba za a cutar da su ba Allahu tabaaraka wata'ala yake cewa Allahu tabaaraka wata'ala mai gafara ne kuma mai rahama ne matukar dai mace ta tuba dangane da abin da ta yi a baya na tabarruji Allahu tabaaraka wata'ala zai yafe mata sai ta kare wato rayuwarta gaba ya ku bayin Allah lalle fita cikin ado yana cutar da ita mata kanta yana cutar da al'umma yana sabbaba halakar al'umma bayan ya sabbaba halakar ita mata ɗin kanta imamu nisa'i ya rawaito wani hadisi wato ya rubuta wani hadisi a cikin sunan ɗinsa sunan kubra wanda aka samu daga ammara ɗan huzaima a ɗan sabid yake cewa mun kasance wata rana tare da amru ɗan as allah ƙara masa yarda mun tafi hajji ko kuma umara muna tare da shi sai muka je wani guri da ake ce da shi zaharan sai muka ce da shi wannan gurin wato sai shi amur dan asa yake cewa a dadai wannan gurin muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa a dadai wannan gurin wata rana sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kun ga wannan matar wato wata mata ce a cikin haudaj a cikin irin dan buka din da ake wato ta kan raƙumi wanda mutum yana iya shiga wato irin dan rumfa da ake dorawa a kan raƙumi mutum ya shiga ko dan daki da ake ana ce masa haudaj da larabci wata mata tana ciki a zaune sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kun ga wannan matar da kuke gani a cikin wannan haudaj ma'ana mata dadde ku ne suke iya hawa nan gurin wacce ma bata taba shiga ba su suka fi yawa a cikin matan duniya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la yadkhulul jannata minan nisa'i illa ka qadri hada wato matan da za su shiga cikin wato cikin aljanna daga cikin mata basu da yawa sai dai gwargwadon wato ainihin algurab ma a hadhihi girban wato sai dai gwargwadon yanda hankaka yake mai fararen fuka-fukai guda biyu a cikin sauran hankaki kamar yanda kuma wato wannan mata take a cikin wannan haudaj din wanda basu da yawa wanda suke cikin wannan haudaj din yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ka samu hankakoki zaka ga hankaka yawanci a jikin fuffike ɗaya ne yake da farin gashi to akwai ɗaiɗaiku cikin hankakai waɗanda suke da duk fukafukin su guda biyun kuma farare ne to kaga wannan kan ka ganshi kuma yana wahalar samu kwarai da gaske amma dai akwai shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kun ga mata ɗin nan masu shiga cikin aljanna a cikin sufa ba su fi wato hankaka mai farin fuka-fuki guda biyu ba a cikin sauran hankakoki da yawa daga cikinsu ba za su ga gidan aljanna ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan wannan kuma ya zo cikin wato ma'anar wannan kuma ya zo cikin wasu hadisai da yawa daga cikinsu wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa na leƙa wato wuta na tsinkayi wuta sai na ga yawancin 'yan cikinta ɗin ku mata ne sau da ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ku kyautata mu'amala tsakankaninku da mazajenku kuma ku yawaita yin sadaka Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci wato ainihin matattaki mata 'yan aljanna saboda malamai suke cewa wannan yake gwada cewar adadin matan duniya lalle ba za su tafi gidan aljanna wannan adadin ba domin a duniya mata suna da yawan da musamman ma nan gaba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗa za a wayi gari namiji ɗaya zai ɗauki nauyin mata guda hamsin kafin a tashi alkiyama saboda yawan mata gashi sun fara yawa amma duk da haka Allahu tabaraka wa ta'ala ya halicci wasu mata a gidan aljanna saboda su na duniya din ba kowace ce za ta tsallake zuwa ga ainihin wato gidan aljanna ba duk yadda za ka yi wajen yaya za a yi ta lura da kanta ta kiyaye kanta wajen fita za ka gabata ƙaunar haka yaya za a yi kada ta fita cikin ado ko kada ta yi alaƙa da wanda bai kamata ta yi alaƙa da shi ba za ka gabata ƙaunar haka shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ku riƙa umartar su da ainihin kyakkyawar mu'amala amma dai su waɗannan mata ɗin an halicce su ne da karkataccen ƙashi na ainihin kafaɗa wato ainihin ƙirjin annabi adam alaihi salam idan tun da karkataccen al'amari ne aka halice su da shi idan ka ce sai ka miƙar da ita lalle za ta kare ma'ana sai dai ka rabu da ita amma ka yi haƙuri kana ɗora ta a kai amma matuƙar dai ka ga cewar da kai da ita za ta kifar da ku to lalle ka neman mafita saboda ko shakka babu idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana to tabbas lalle haka ne ya ku ƴan uwa kowa ya lura wace ce ƴarsa wace ce matarsa wace ce ƙanwarsa ya lura ya tabbatar cewa batta fita cikin tabarruji wanda wannan yana daga cikin mafi girman fitina yana kuma daga cikin wato abin da yake kawo wa ita mace ɗin wato tsinuwar Allah tabaraka wa ta'ala da kuma tsinuwar mala'iku muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu ya ubangiji ka shirye da matattakinmu ya ubangiji ka shirye da ƴaƴayenmu ya ubangiji ka shirye da al'umma musulma gabaki daya marasa lafiya ya ubangiji ka ba su lafiya masu lafiya kuma Allahu tabaraka wa ta'ala ka ƙara musu lafiya da kuma biyayya gare ka ya ubangiji wannan gari ka ƙara masa albarka da kuma zaman lafiya ya ubangiji ka ƙara zaman lafiya a wannan ƙasa da kuma albarka da dukkanin garuruwan musulmai ya ubangiji ka sami kyakkyawan ƙarshe qumu ila salatikum yarhamukumullah